الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وصاص ولي أخرج حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن حدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا آيات الشك في سماء أو أداد أو ما يقول الشيخ وحيد في الأسد لم يجوز من مصنف ولا من لغو شيخ خارج أن يبدل أخبر بالتحديث أو أقسم بلا يجوز حين سوى وكيل حاصلا إذا نعم وتحسنوا له برجل na'am bismillahir rahmanir rahim نعم to har yanzu muna magana ne akan zancen wato hanyoyi na tahammul hadisi da kuma yadda za a ba da shi bayan an kwabi da shi ne a yadda za a hada da shi wanda mun yi magana a cikin mafaɗin shiga ta farko ta tahammulin da kuma yadda za a ba da ita ita shiga ta sama a yau da kuma hanyoyin da ake bayarwa da sauransu yadda za a ba da hadisi muka yi magana a cikin harkar sannan muka zo tura ta biyu ita ne yadda ake magana da san bayan sama'a shi ne kuma yadda kuma za a yi arzu ma'ana arzu shi ne yadda za a kira a gina da karatu a gaban shehi yadda da haddaka karanta a cikin shehi shi ma da haddar wannan abu yana jin ka in ka gama an yi ka faɗa a cikin yana kuma ba ni ne ya masa kuma a kai kayi yanzu ta ne dai kuma shi ne da misali na asalin misalin abin da yake yana duba kuma kana duba kana karanta sai muka faɗa kuma muka faɗi sigogin ya idan ka ji wannan irin wannan kira'a ya za ka faɗa kuma muka faɗi yadda za a yi cewa za ka ce ka yi karatu da yi ko kuma a da suna ne amma da kira'a ta kana yi kuma kuma yanzu zai shigo mana da shi ga ne yadda za ka shige kana da yadda za ka bada abu idan kai kaɗai ne ka ji abu ko kuma ku da yawa ne kuka ji abu ya za ka yi ko kuma a kana zaune a wajen ne wani ya zo ya ya faɗa kamar yadda muka faɗa cikin yana da shi faɗa kana zaune wani ya zo ya karanta a gaban shi shi yana ko kuma kana zaune a cikin gida duk dai waɗannan yaya za a ji yalla wani ne ya zo ko kai ne ka karanta kuma ku da yawa ne ko kuke kai da kai kawai ya karanta a cikin ya za ka ya za ka bayar da shi ne to kafin wani ukuratin haddasin malamai sun kyautata cewa idan mutum shi kaɗai ne ya karanta a cikin shi sai sai haddasin kamar ya ji lafazin shehi tun na farko da muka magana na game da sana'a shehi ya faɗa min sai shi hasse take ya zan take ni kaɗai ne wa qarin bi nafsihi wanda kuma ya karatu da kansa shine ya karanta a wajen shehi shi ne ake yalla da hadda ko da misali a habarin Habarin.
sai shi a habarin shi ya bani labari da ba duk muka zuwa a cikin goji su ne wanda ake bani labari a kan ko wani hadisi jumlatan idan kuma zai zantar ne jumla wasu mutane da yawa ne a wajen shehi suka shi karatu a wajen sa yana son ya zanta cewa mun ji karatu a wajen shehi haddathana sai sai haka kana cikin yana cewa sama'a ne in sama'a ne za a haɗa sama dama da kuma lafazi ne wanda ya zama da cewa na kira'a ne amma ku da yawa ne ko karatu a wajen shehu sai ka ce a habara kuma wani ne ya zo ya karatu a wajen shehu shi ma dai a habara wa in samaita qari'a idan ka ji mai karatu
na'am a habara akhbarana eh sai ka ce ya ba mu labari in ka ji mai karatu ne ya zo ya karanta wani ne ya zo ya karanta a wajen shehu sai kana zuwa sai ka ce a bara shi ya ba ya ba mu labari a ban na kula da shi ma dai jin in shi da jin jin
wa haythu shukka fi sama'in jiran da aka yi kokonto a cikin wajen sama'a wajen jin abu aw kana kokonto cewa a wannan sama'ar da kaji a wajen karatu shi ra'ar da ce kai ne ka karanta a wajen shi ko ko wani ka ne zai karanta a wajen shi kana kokonto a cikin wannan
aw adadun ko kuma adadi ne kana kokonto a cewa yalla kai kai ne ka karatu a wajen shehu ko kuma ku da yawa ne ku karatu a wajen shehu kaga akwai gwamnati cewa a habara ni ko a habara na kenan ko kuma akwai son wajen ah, haddasa ni ko a haddasa na ne shi kana hukunta kenan aw ma yaqulu shaykhu ko kuma abin da shehu ya faɗa yalla shi shehu lokacin da ya faɗa yana faɗa ne a wajen shehu cewa haddasa na wani shi akan kansa kenan ko haddasa ni wani lokacin yana gaya maka kansa na ji na bi cewa ya haddasa ni wani kaza kaza kaza ko kuma haddasa na wani shi ya faɗa ya faɗa kana hukunta a cikin wannan wa hidfil asad yake ka ɗayanta bil akal a cikin da ke mafi a tarka arjin arjin al'akawali shi ne suka ɗayanta sai da ke haddasa ne salatin kawo in ka faɗa haka shi ya karanta da duk waɗannan abubuwan da ba
wa lam yujawwaz min musannafin wala yi jawaz ka ce ba a halatta ba wannan kuma zai koma ne a rubutan lafazi na littafai ta misali yanzu ka karanta littafi ɗaya daga cikin misali din nan ko tuwon ko jawabi kuma ka bishin wannan ita da a wajen ranar hadisi an ce a a haddasa nawa ne ko a habara nawa ne ko a haddasa ko a habara to kai yanzu ka canja wannan lafazin na haddasa na din kai idan ka zo wajen wani waje ka ce haddasa ni ko a habara ni ko a habara na kai haka ya yake ya halatta ko bai halatta to shine wannan tafsirin shine zai magana shine to wannan yake wajen musallaka ya halatta ga wanda yake mai talibi ba wala min lahu shaykh wala daga wanda yake daga dauko daga lafazin shi arikin wanda yake mai- mai rabewa wato mai bayyana wanda ya bayyana zai bambance tsakanin haddasana da habara na shi ce ya bambance a haddasa haddasana hakan akwai sai wanda yake shi yana bambancewa tsakanin ruwaya haddasana da habara na dama a cikin yakin an mun faɗa mun ce da ni su ne ji sannan haddasana na habara na sannan an ba ana da shi wani da zai zafara da na sai kalan duk waɗannan da muka faɗa kaga an kawo su ne abin sarki cewa wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan idan an samu shehi wanda yana irin bambanta wannan tsakanin waɗannan abubuwan darajar su to a wajensa idan ka je ka sami karatu shehi ya faɗa ya ce kaza ya ce haddasa shi ne wanda yake fariki kenan to a wajensa ka zo ka mam- ka bambanta masa ka zo ka ce masa haddasa ni ko a habara na ka gane ko bai halatta ba bai haka shi ne namijin wani an yi fadala bai halatta a ce ya mutane wannan inda shi shehin a ce a littafi ya samu ko kuma a ya samu ne daga wani shehi wanda yake abin mutum irin wannan
na'am akabar an yi fadala a habara na bisa ya bayyana a habara na a habara bisa hadisin ta hadisi shi ne ko a habara na ne yake a haddasa ko kuma a haddasa na ne yake a habara na ya mutane waɗannan abubuwan da bai halatta aw aksin ko kuma aka shi ne inda aka ce ta haddasa shi kuma ya ce a habara na wala ala tafi halatta ba inda an samu shi ne wanda ya tafi da dole wala yajuzu in sawara
bala ma'anar sa na'am ya halatta ne wannan ayyar juzu ya halatta a shi ne yake halatta shi sauwa idan shi yana daidaita a tsakanin waɗannan abubuwan baya bin mutara idan shi shi da yake ya maka ba ruwansa da bambanci tsakanin hadisana da habara nan ko ina inda zai cewa hadisana zai cewa habara nan shi baya ganin akwai wani bambanci tsakani in a haka ne to wannan ka zo kai ka iya yi babu kai wannan ya halatta ka iya kuma kila azila kujera kila kowa kace aka ce an hana wannan mutlaka malamai sun hana kawai ko shi ne da yake fadalawa yake ba yake ban mutar gani ko ba wanda yake ban mutar bane kawai malamai sun hana wannan kawai na'am mun za ka je za ka je ka faɗi wani abun wanda yake lafazin sama'a ne amma kuma a matsayin lafazin kira domin a habara na ai tana mai da makaranta a can ba ai da ce mun faɗa ya halatta cewa za ka iya yin a habara na mutlakanta ba tare da ka ce kira a ce ne ko حدثنا يجي بقى يجي له شيء كاتب كده يعني السنين اللي بكره عشان يقول لهم بكره عيبه ليش اللي بكره وقال وكادن هذا ليه حياتي عبرنا انا انت ايه دي كده كده بقى تعالى تسوى انت لك انت kace mata a habara na kuma yana nufin sana'a kuma can baya mun ce a habara na yana da cikin lafazin da za a yi rubutun sama ka zan haka ne ya ce a kasa wannan shi shi ga su su kawai a lafa kuma wai ko shi yana wannan shi ba ya ce ba wajen su kawai
na'am idza qura
za ka rage na'am sai sai yi karatu na'am wala mi wala mi kirra muslimu eh, ko kuma ɗalibi da neman hadisi wanda yake sai ya karatu da lam yusra al musma'u lafzan shi kuma wanda yake abin jiyarwar bai furici da lafazi ba kafa wannan abu ya isa shi kuma wannan yana zan yambaci da laba ne inda idan idan mutum ɗalibi ya zo ya karatu a wajen shi bayan ya yi karatu ya gama shi kawai sai ya masa shi shi bai ce masa i wannan abin na shigar haka ne ba shi kuma bai ce masa ba haka ne yaya wai zai ji zai amfani da wannan ruwaya ya je je ruwaya cewa shi ya wazo masa ya karanta a wajen shi kamar yadda yake lafazin a barna a baya ko ku a ba zai yi ba wanda shi ne ke magana shi ne ya kara idan ɗalibi ya karatu wala mai kirar musulmau shi wanda aka jiyar shi ne malamin kenan bai furici da lafazin lafazin kawai ba, kawai ya yi shiru a gama ya yi shiru shi bai nuni da ba- da bakinsa da kansa ya ce haka daidai ba bai faɗa a lafazin ba bai nuna hannunsa cewa abin daidai ne ba babu wani abu da ya yi kawai ya yi shiru wannan ya kafa suka ce ya isa duk da haka ka iya zuwa ka fito ruwa domin su a wajen su ai a zuku dirila kawai shi ma ya tsani shi dai shi ne kawai da shi komai ba a wajen su shi da halatta ya halatta shi za su kansu maza ba su waje awa da suke da wata doka ta cewa la ya zama ina za cikin kawai ba a dangana faɗi zuwa makaranci su a wajen su ita wannan dokar sun ta suka amfani da ita su a wajen su suka ce ai tunda mutumin ne da ya kawai to ba za a ce masa a'a ya faɗi wannan ba wani suka suka ɗauka cewa a a matsayin sa na malami a faɗi wani abu wanda ba daidai ba kuma yana ji ba tare da kuma ya kasa yin magana a ya kamata shi ba daidai ba to tunda ya kawai su daidai ne kawai amma abin ya tabbatar da shi shi ne kawai su a wajen suka ce wannan magana ta da da kila kula ya zai ko kila ba haka ce malamai suka ce wani suka ce a ba zai amfani ba na wajen su
Salisu ha, magana ta uku ya amalu sai ya aiki auyar wihi a auren nan ma'anar tawawi ne wayar wihi kuma ya rawaito shi sai ya aiki da hadisin shi yake magana ta uku magana ta farko ya isa magana ta biyu ba ta isa ba ba ta amfani ba magana ta uku shine sai ya aiki ma kuma ya rawaito da hadisin amma sai dai zai rawaito da kar kara'atu sai ya ce kara'atu au turi alai sai ya kawo shi zamanin cewa na kira'a ne na yi karatu a wajen wani ko kuma kuri karatu alai na yi karatu a wajen wani wa ko kuma ƙuri'a a dangi wa ana an yi karatu a wani sai yi kuma ina shi to in zai kawo da lafazin lalle sai zai kawo da lafazin wannan amma ba ya kawo da lafazin irin shi da irin ta ta suna ko kuma ta shi wannan Waleru, bai ce ta sani ko kuma a habarin
waleru ma ya kuma uhu, na'am waleru wani yarwi ya ruwaito ma ya kuma uhu, shi kuma wannan yana son ya magana ne akan matsala inda shehi ya faɗa ya ce kowa ne banda kai a cikin ruwa ne ma'ana kuna zaune ke sai banda kai ke kai san kai kadai shi ni bari wace ba kai bana ba kai ba ban kuma shi ba da kai nake magana ba kuma dai ba aiki ko kuma ya ya ya shi wasu jama'a ya ce banda wannan jama'a ne wannan jama'a kawai ne kuma kamar wannan abu yaya su waɗannan mutanen za su yadda da wannan maganar ko kuma inda sai ya faɗi magana sai ya je ya dawo da magana ba wai kokonto yake ba sai ce maganar da nake faɗa na- na- na jin nisa gane gane abin da ba wai kuma abu hadisin da ya faɗa ba wai da kokonto bane ballantana a ce a ya faɗi cewa abin da na gaya muku a wannan kokonto a ciki ko kuma abin da na faɗa muku ba haka bane kaga in wannan ya ji da za a yi amma kawai ya faɗa abin da yake to daga azu akan wannan magana ne na dawo na dawo kan kan kanta to wannan magana yaya wannan magana da ya gaya musu shi ke nan za su je su ruwa a kan su akan wannan abubuwan da muka faɗa guda uku duk da ya ce banda kai din ko banda ku ko kuma inda ya mu kwantar nan duk za a yi kuku a za a yi ba shi ne zai magana ya dawo kai ba tare da kwantar wani gobe waleru ma ya kuma uhu, walau mana a sheku.
ya ce mutum ya yi ruwayar ma ya zama uwa abin da ya ji shi wani mana a shi ko da shi ko ya hana ya ce banda
Auka saka gaira.
ya ce abin da ya yi ya ce ni ban ruwaito gare ka gaba ne na ruwaito to ko da ya faɗa haka wani suka ce ko kuma ya ce a ni ban yi ni gare ka ba a ce ka ruwaito wannan abin da ban gina
Au.
wannan magana ko da ya faɗa haka Au.
ni ban yi ka ruwaito hawa sun sa shehu da ya- Gaira.
ko kuma shehu ya kemantar da wani amma ban da wanda ya jinji shi yace ni na ruwaito ruwaya ta wani nake ruwaitowa amma ban da wani ko kuma ya ce wadansu su ni kuwa ne nake magana ban da wani Aura jami'in gairu shakkin.
ko kuma ya komo daga hadisinsa yalla komo da yi karata ne yake raja'atu na dawo daga abin da yi ko kuma a'a kina yayi dan nuni ne yi amma mun jere take ba wai ku kunto yake ba a cikin wajen nasa abin da aka faɗa ba wai ku kunto yake ba hakan da aka faɗa haka ne amma dai kawai cewa ya dawo da wannan abu
Wasa ma'u fil duk dai waɗannan ana magana wani yarwi ne dukkan wasu abin da kaji da wani sai duk wannan bai ci ruwa da ya faɗa ba wasa ma'u fil asashi.
da shi ne wannan kuma shi ma wata magana ne yana magana ne a cikin halittu kuma sama'a shi yaya kuma yau idan kana zaune a wajen shi yana faɗan wani abu amma kai hankalin ka kana kan kana rubutu waɗansu suna ganin cewa mutumin da yake yana rubutu ya shiga da rubutu ba zai iya kuma jin abin da shi ke rubutu shi ne yanzu wannan kai da ake ruwaya kana rubutu da kana misali magana da dan wani haka yaya wannan abin da ake ce ya faɗa a wani lokacin ta jikin ruwaya ko baka yi shi ne yake magana a kai shi ne yake wa sama'u kaga jin hadisi kila sai a kai ana sa a ake shi ne labarin ya inganta kila a kai a ce ne ke masu inganci ga mutumin da yake ana rubutu yana rubutu kuma yana sauraron shi yana ya inganta ya iya yi a san wannan akwai kaulika kaulika a wajen guda hudu ko sama da guda hudu ba a wata ruwa inda malamai suke magana farko shi ne almar mutlaka wani suka ce an hana kwata-kwata da halitta ba domin mutumin da ya je ya riga ya shagala da rubutu ai zai fata masa wannan sauraron da yake ba zai iya sauraro yadda yake so su a wajen suka ce su da halitta ba sai na biyu shi ne aljawabi mutlaka ya halitta a yi mutlaka su a wajen su kuma wanda suka faɗa wa su a wajen su ma suke ya hana yake na uku shi ne akwai tafsiri yake aka ce idan shi mai jin ya zama da cewa mutum ne wanda yake yana da kaifin basira zai iya zama yana rubutun kuma tare da yana sauraron abin da shi yake faɗa to wannan ya halatta a wajensa ya iya kuma ya iya amma idan ba wanda yake yake sauraron shehi bane ba shi da wannan fikirar zai zama da cewa in an gaya masa abu zai saurari shehin kuma yana rubuta abu shi a wannan a wajensa na je aka ce wani misali su ta aka bayar da rukuni cewa ya je wajen majalisi na Ismail Asafa yana ruwan sa shi da ya je da rukuni ne sai zama yana rubutu ana yin hadisi yana yi wani yake tambaye su shi bayan an gama yake kuma su ai kai abin da ka ji a wajen malamin nan ai da alaƙa kuma ka je kan yake shi tunda da ta hankalin sa yana cin yana cikin wajen sai ce a ai Allah ke yin fahimta ta ba irin fahimta kawai sai ce za ka iya yanzu a ɗan ko hadisi nawa shi wancan mutum ya gaya wa shi karku ne yake za ka iya faɗan ko hadisi nawa shi ga shi Ismail Safar ne ya faɗa a mazannin da aka gana ya ce mata yi ya faɗa kamar hadisi guda goma sha haka za ka zauna malam sawanin sun zama ya zuba ya yi ga hadisi goma sha takwas ne ya ce kuma a cikin hadisi hadisi na farko ya ce a riwaya ta an karbo gawa ne an karbo gawa ne an karbo gawa ne an karbo gawa ne ya faɗi ya faɗi isnadi ya kawo mata na biyu ma ya kawo isnadi ya kawo mata na uku ma ya kawo isnadi ya kawo mata kuma ya jero su a jere na farko ga abin da yake na biyu ga hadisin na uku ga hadisin haɗa zuwa goma sha takwas sai kamar yayi kamar kaga shi kuma tare da cewa shi wanda yake zaunan ba tare da mutum yake ba shi kuma ya kasa kawo wannan abu to kaga ai fahimta kaga ba kada ba shi ne malamai zai ce kaga kamar wannan ai ka zara mutum zai fata masa sauraron sa nabi a wajen malam haka ne wannan ya halatta a wajen sa ya iya ruwaya inda ba zai fata masa ka gane ko na'am to magana ta hudu ita magana da ko cewa idan zaka fita wajen adayan sai an halatta cewa zaka je ka ruwaya amma ba ka dama ka ce hadisna kuma sun yadda magana ta farko ya halatta cewa a je a barana amma kai ruwaya amma kada ka je ka ce hadisna ko a barana sai dai ka ce halar na halarci wajen wani yau ku da kaza kaza kaza kaza kuma ko yau hadisi kaza kaza an gane ko shine wannan magana da suka faɗa guda ba ita shine yake wa sama'u bil asai in ya inganta bil asai ya cikin kauli asai asau sai dai ya rage magana ta biyu da ta farko din nan sai yake salisu ha uku inna taha ya inganta min nasirin shi na biyu ya samu wanda yake yana rubutun kuma yana rubutu ka ga yake magana nasirin daga mai rubutu to fa'i sai ha'i daga mai rubutu ya samu kuma da yake rabiu ha magana ta hudu ya kulu an yadda ya iya zuwa ya biyar wayar amma a wajen zai ce ya kulu kar halar ya ce na halarta wajen wani wala ya kulu wala ya kulu hutu ba zai ce an zata da ni ba a hujjar da kuma an bani labari ma'ana din magana ne ta hadisi ko ta hadisi ba zai faɗa ba sai dai sai halan kawai su na halan ko don wane ko don wane yana da yana da yana Allahumma